أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu shiga suratu qaf wanda ita ce sura ta hamsin daga suratul fatiha zuwa nan surori hamsin kenan tana da ayoyi arba'in da biyar kuma an saukar da ita a makka tana da kalmomi ɗari uku da saba'in da biyar tana da huruffa dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da hudu wannan sura kamar sauran 'yan uwan surorinta na makka tana magana ne akan abubuwa guda uku al'ilahiyya wannubuwa walba'as magana akan tabbatarwa da Allah haƙƙinsa na kaɗaitaka da tabbatarwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haƙƙinsa na annabta da manzanci da kuma bayani akan tashin alƙiyama alƙiyama za ta tashi duk jama'a za a tattara su waɗannan abubuwa guda goma da suke biyo bayan ta mutuwa na farko akwai alba'asu tashi daga mutuwa ɗin sannan akwai annushuru tattara jama'a ko alhashru tattara jama'a guri guda sannan akwai azabul kabari wa na'imuhu akwai almizan akwai alhisab akwai as-sirat akwai aljannatu akwai annaru akwai ashafa'atu akwai alhaudul mawdud waɗannan abubuwa duka suna cikin imani da ranar lahira da Allah ta'ala ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir to sai mutum ya yarda da duk waɗannan abubuwan da muka lissafa sannan ne imaninsa da ranar lahira ya tabbata ya yarda za a mutu dama dai ana mutuwa din sannan ya yarda a cikin kabari akwai akwai tambaya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wanda ya amsa zai sha ni'ima Allah sa muna ciki wanda bai amsa ba zai sha azaba Allah ya tsare mu sannan akwai annushuru sannan akwai mizan da za a sa sikeli na ranar alkiyama a gwada ayyukan bayi a nan mutane za su kasu kashi biyar wani aikinsa duka na lada ne ba shi da alhaki ko ɗaya wani aikinsa duka alhaki ne ba shi da lada ko ɗaya wani yana da lada yana da alhaki amma alhakin ne ya fi rinjaye wani yana da lada yana da alhaki amma ladan ya fi rinjaye wani yana da lada yana da alhaki kansu ɗaya su ne ashabul araf sannan akwai asiraf wasu za su haye wasu ba za su haye ba za a dasa amana da zumunta a gefen dama da gefen hagu wanda ya ci amana da wanda iyanka zumunta ba za su iya haihuwa ba sannan akwai ash-shafa'a ash-shafa'atul kubra ceto da Allah zai ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa da sauran mutanen kirki sannan akwai tafkin kausara na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda duk ya sha wannan tafki na kausara ba zai ƙara kishirwa ba har abada to duk waɗannan za su faru ne bayan mutuwa da haka malamai suke cewa kai wa kanka tambayoyi guda biyar kai kuma za a maka tambayoyi guda bakwai kana da ka tambayi kanka abubuwa guda bakwai da za su biyo bayanka tambaya bakwai din nan za a maka uku a kabari za a maka hudu a gaban Allah man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka su ne tambayoyin da za a wa mutum a kabari a gaban Allah kuma za a mana tambaya guda hudu la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi fima amila bi wa an jismihi fima ablahu wa an umrihi fi ma afnahu kowa zai amsa waɗannan tambayoyi guda bakwai uku a kabari hudu a gaban Allah za a tambaye ka wani Allah ka bautawa shine tambayar farko a kabari wani annabi ka bi tambaya ta biyu wani addini ka yi idan mutum ya ce Allah na bautawa annabi Muhammadu na bi musulunci na aikata to amsa ta zo daidai in ba Allah ba wa yake da adalcin da zai baka amsar tambayar da zai ma Allah zai tambaye ka kuma ya baka amsa a gaban Allah kuma za a tambaye mu abubuwa guda hudu an ilmihi kayi karatu in kayi karatu to tambaya ka amsa ta farko sai kuma kayi aiki da karatu shi wanda bai karatu ba dama bai ma shigo layin ba kayi karatu kayi aiki da karatu to shine tsira ta bangaren tambaya ta farko tambaya ta biyu kudin da Allah ya baka yaya ka same su yaya ka kashe su tambaya ce mai reshe biyu yadda ka tara da yadda ka kashe wani ya tara ta hanyar halal ya kashe ta hanyar halal wani ya tara ta hanyar haram ya kashe ta hanyar haram wani ya tara ta hanyar halal ya kashe ta hanyar haram wani ya tara ta hanyar haram ya kashe ta hanyar halal kowa sai bayanin yadda suka shigo da yadda suke fita su dama kuɗin shigowa suke suna fita to yaya suka shigo yaya suka fita sana tambayi mutum ƙuruciyarsa shekaru nawa kai da wata nawa da sati nawa da kwana nawa da awa nawa da minti nawa da sakan nawa mai kai kai ta yi haka tsufa to kuwa sai wa Allah wannan bayanin shekarun nasa kullum kana da minti 1440 kullum ta duniya awa 24 kowane minti zaka iya karanta shafin alkur'ani ɗaya da shi za ka iya istighfari kafa goma a kowane minti ɗaya saboda haka mai kai da shi zikiri kai salati kai addu'a kai abin kirki ka faɗa sharri kai duk kowa zai bayani sana'a zo akan umur lokaci mai kai da lokacinka ya aka ya ƙure ya kai da rayuwarka ya aka ta ƙare to dukkan mu ni da kai da kowa za mu ansa waɗannan tambayoyi Allah ba mu ikon amsawa sannan kana da hatsarurruka ina da hatsarurruka muna da hatsarurruka guda biyar a gaban mu mutuwa in ta zo wace irin mutuwa mutum zai yi in ya zo kabari zai iya amsa tambaya ko ba zai iya amsawa ba in an zo sikeli aikinsa mai lada ne zai rinjaye ko mai alhaki ne zai rinjaye idan an zo hawa siradi zai hau ko ba zai iya hawa ba zai haye ko ba zai haye ba in an ce wa mtazul yawma ayyuhal mujrimun in Allah ya ce fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wani gida mutum zai tafi to wannan aya duka za ta warware mana waɗannan abubuwa da suka shafi tashin alkiyama da abubuwan da suke ciki na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر Ubangiji.
wannan sura tana cikin surori guda 29 da aka buɗe su da hurufin hija'iyya kuma malamai sun yi maganganu da yawa kan ƙaf ɗin nan sai dai kamar da malam ibnu kasir ya ce ƙaf harfun min hurufin hija kawai harfu hija'in ne harfu hija'in ne duk fassarar da ake ƙoƙarin yi masa ko a ce sunan Allah ne ko a ce kaza ne ko a ce kaza ne ice duka waɗannan an ruwaito shi ne daga banu Isra'ila wanda ba za a dogara da waɗannan fassara ba sai dai a wajen kira'a wasu kan karanta jamburu su ce qaf kamar yadda alarama ya karanta amma malam abu abdurrahman sulami da abul mutawakkil da abul raja da abul jauza kusa su ce qafa sai su wafa'ul din fatha qaf maimakon qaf sai su ce qafa maimakon haka sannan malam abu razin da malam qatada sai su ce qafu kafu haka suke karatunsu da wannan malam hassan da abu imran su kuma ce kafi kafi su kuma haka suke nasu karatu akwai maganganu mun ce guda biyar akan ma'anan kafin wanda dukkan su arwato su ne daga banu isra'ila da haka ba za mu bata wa kanmu lokaci wajen fassara su ba sai dai mu ce allahu alamu bi muradihi bi zalika wal qur'anil majid allah ya rantse wannan wawun ana kiransa wawul qasmi مبني على الفتح لا محل له من الإعراب إن ذا رنسوا أنا بكاتا أبو بير نفرقوا أقوى المقسم وأن ذي رنسي نبي أقوى المقسم به أبن ذا رنسي دش نوكو أقوى المقسم عليه أبن ذا رنسي أكنسا سنة أقوى أداة القسم ko jawab ko kuma jawabul qasmi akwai adatul qasmi shine wannan wawin akwai al-muqsim shine Allah al-muqsamu bihi al-qur'ani almuqsama alaihi tabbatar da tashin alkiyama cewa za a yi tashin alkiyama jawabul qasam ko kuma almuqsamu lahu wanda za a yi masa rantsuwar shine wanda bai yadda da cewa za a yi tashin alkiyama ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wal qur'ani na rantse da alqur'ani Allah yana rantsuwa da duk abin da ya ga dama alqur'ani kalamullah wa anna alqur'ana kalamullah laysa bi makhluqin wala sifatin li makhluq qur'ani mai risala yace magana ce ta Allah ba halitta bane balle ya buce ba siffa halitta bane balle ya gushe to Allah ya rantse da alqur'anin sa wal qur'an almajid an kira wannan littafi qur'an shakaratu kuma ta rana kiran sa alkitab sha rubutu saboda shi ake rubutawa kuma ana karantawa an ce kowane littafi in ka je kasuwa zaka iya siyo shi ka bude ka karanta amma banda alqur'ani shi qur'ani bayan ka fanso shi sai kuma gaje gaban malami ya koya maka yadda ake karanta shi shi kuma littafi ne da yaƙi a ɗora shi akan tebur ko a ɗora shi akan katako ko akan kanta a bar shi a'a abokin rayuwa ne so ake kullum ka dinga karanta shi aƙalla ba a kasara ba ka dinga soke ƙur'ani duk wata wato ka dinga yin juzu'i biyu kenan hizifi ɗaya shine zai baka talatin duk wata ka sauke alƙur'ani to wannan shine kadaran kadaha ba ka da lada mai yawa ba ka da alhaki mai yawa amma musulmi ya ce wata ya kewayo cir baka ga bangon qur'ani zuwa bango ba to akwai matsala wani duk sai ya karanta jaridun kasar nan duk sai ya ji labarai duka amma ba zai iya tsayawa minti talatin ya karanta qur'ani ko minti talatin ya saurara alqur'ani ba ko abinda wani malami yake cewa abinda ake bukata ka bashi minti talatin a cikin mintin ka dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in in ka ba qur'ani minti talatin kawai awa goma sha biyar a wata wanda bai kai ɗaya bisa talatin ɗin da kake da shi na wata ba in ka ba shi minti awa goma sha biyar a wata kullum kana karanta shi minti talatin duk minti goma sha biyar za ka yi izo ɗaya minti goma sha biyar za ka yi izo ɗaya a duk minti talatin za ka yi izo biyu duk wata za ka sauke idan kana ba alkur'ani awa biyu wato za ka ba shi awa talatin kenan kusan kwana ɗaya a cikin kwana talatin ka ba alƙur'ani yana da kwana ɗaya a cikin kwana talatin kullum yana da awa ɗaya to za ka iya karanta izu hurhudu wanda shi zai baka dama ka soke alƙur'ani sau biyu a a wata yace to ka ɗan wancan ka ɗan yi gaba da shi sannan kuma in za ka ba alƙur'ani wato awa biyu kullum kana da awa biyu a cikin awa ashirin da hudu ƙur'ani zai samu awa biyu to za ka dinga sauke shi sau hudu duk sau duk wata duk sati ka yi sauka ɗaya za a samu sauka hudu kenan ta alƙur'ani to to haka ne yace in zaka ba alqur'ani kuma awa hudu kullum a cikin awa 24 qur'ani yana da hudu to zaka dinga sauke shi duk kwana duk kwana wato biyar to zaka kana da sauka shida a wata a da alqur'ani to gwargwadon kusancinka da shi kuma gwargwadon irin imaninka da shi gwargwadon irin wato nasarar da zaka samu da amfanin da zaka samu da shi tunda malamai sun ce sun kirga abubuwan da yasa aka saukar da alkur'ani sun ga abubuwa ne guda bakwai na farko dan ai imani cewa maganar Allah ne qur'ani wa anna alqur'ana kalamullah wa in ahadun minal mushrikin istajaraka hatta yasma'a kalamullah kai imani Allah yana magana ga ma maganarsa a hannunka na biyu dan a karanta shi ya ce iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyama shafi'an li ashabihi ku karanta alqur'ani alƙur'ani zai zo ranar alƙiyama yana bambance yana kakkare yana maka lauya a gaban Allah yana baka kariya sannan na uku Allah ya karanta ya sauka da alƙur'ani domin a san fassararsa a san ma'anarsa sanin fassarar ƙur'ani ana sanin ta ne ta hanyoyi guda shida akwai tafsirin qur'ani bil qur'ani tafsirin qur'ani bis sunna as sahiha as sabita qawlan wa fi'lan wa taqayyiran akwai tafsirin qur'ani bi aqwalis sahaba akwai tafsirin qur'ani bi aqwalit tabi'ina akwai tafsirin qur'ani bil lugha arabiyya nahwan wa sarfan wa balagatan akwai tafsirin qur'ani bil ra'yi wal ijtihadi sadaka shine abu na sanin fassara qur'ani na hudu sai kuma aiki da shi kowa ya kokari ya duba a kasuwarsa a mu'amalarsa a gidansa a kansa a matansa a 'ya'yansa a mulkinsa a iliminsa a rayuwarsa ya zai ga cewa ya aiwatar da alkur'ani gwargwado abin da zai iya sannan kuma mu gasgata dukkan labaran da ke cikin alkur'ani kuma mu yadda duk hukuncin alkur'ani adalci ne kuma labaran qur'ani gaskiya ne sannan ana magani da qur'ani duk wani bala'in ya taso ana ilaji bil qur'an bala'i zai taso alkur'ani ya maganin wannan bala'i an wa annabi sihiri aka saukar da falaki da nasi aka ce dinga karanta ta yace duk wani tsari da zaka nema bai fuka karanta falaki da nasu ba daka duk mutumin da ya lazurci falaki da nasu duk bayan sallolin farilla da lokacin kwanciya ba abin da zai same shi sai kaddara bayan sallar farilla ruwan falaki nasu ayatul kursi kowace sallar farilla in asuba ce da sallar magariba da yake anan aka fi kulla sharri to sai kai qul huwallahu uku falaki uku nasu uku ayatul kursi daya bayan sallar magariba ma qul huwallahu uku falaki uku nasu uku ayatul kursi daya ragowar salloli guda uku kuma da azhar da la'asar da isha qul huwallahu daya falaki daya nasu daya ayatul kursi daya sadan ka zo bacci ka karanta qul huwallahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku ka tofa a hannunka ka shafe duk jikinka gaba ɗaya cikin lokon idanka da kofar hancinka da kofar bakinka da kunnuwanka da bayanka da gabanka duk ka shafe jikinka gaba ɗaya sannan kai amanar rasulu ka ayatul kusiyu ka ja mayafinka kai bacci wannan alqur'ani anan wato ya zama ilaj sana ya zama at-tahassun yutahassan bil qur'an sana ana neman kariya da tsari da alqur'ani wanda mun ga hadisai da dama wato surori da dama an faɗi cikin falalarsu in ka karanta su Allah zai tsare ka daga kaza kamar yadda yazo a cikin suratul baqara falalatta duk mutumin da yake karanta suratul baqara a gidansa sawa'an gidan nan sabo ne ko tsoho ne kai sabon gida karanta suratul baqara a ciki tsohon gidanka a dinga yawan karanta suratul baqara fa inna shaytana yafirru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara shaidan rantawa yake da gudu idan ya ji ana karatun suratul baqara a cikin gida dan ya san gidan nan akwai ilimi akwai karatu sun sa abin da suke yi to wannan shine manufar sauka alqur'ani da haka Allah ta'ala ce wal qur'an al majid Allah ya rantse da alqur'ani al majid mai girma mai girma mai martaba malamai suka ce martaba qur'ani tana bayyana a jikin masu aiki da shi idan kana aiki da alkur'ani ko kai kadai ne ko a gidanka ne kai da matarka da ƴaƴanka ko a kasuwarka ne ko a rumfarka ko a kasuwancinka ko a sana'arka ko a iliminka sai ka ga ɗaukaka da mutunci da daraja wannan majid din sai kai ma ka zama majid sai ka samu kima kai ma sai ka zama mumajjad abin girmama mubajjal mumajjad haka za ka zamo in kana wato aiki da alkur'ani shi sa Allah ya ce wal qur'an al majid bal ajibu ba haka bane sun yi mamaki bal harfu atfin ne wa idrab akwai al-idrab al-intiqali akwai al-idrab al-ibtali wato ko dai ka shiga wa- ka fasa wata magana ka shiga wata ko kuma ka ɗora akan wata magana da tafi wannan muhimmanci ko tafi wannan muni shine Allah ta'ala ce bal ajibu sun yi mamaki an ja'ahum mundirun murhum dan mai gargadi ya zo musu daga cikin su suke mamaki cewa ya za a aiko musu mutum mali hazar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq yaya wannan annabi yake cin abinci yake shiga kasuwa ma haza illa bashara wannan mutum ne ajibu suna mamaki yadda aka aiko musu wato munzirun mai gargadi minhum daga cikinsu daga kabilar su laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim min anfusikum ko min anfusikum anfusikum minan nafis mai tsadarku mai darajarku mai mutuncinku madaukakinku ko min anfusikum ɗaya daga cikinku kun san nasabarsa kun san asalinsa kun san iyayensa kun san mutuncinsa kun san rayuwarsa kun san ƙuruciyarsa kun san girmansa bai taɓa ƙarya ba bai taɓa saba alƙawari bai taɓa cin amana ba kun san kirkinsa to na me kuma dan ya muku gargaɗi ku ƙi karɓa ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna sai waɗanda suka kafirta suka ce haza shay'un ajib wannan abun mamaki ne abu ne mai ɗaura kai abu ne mai ɗaura kai mai ban mamaki a ce an aiko mana manzo mutum to a kuke so a aiko muku in an aiko mala'ika an ce shine annabi ya za a iya yin mu'amala da mala'ika baya ci baya sha baya aure ya za ka koyi da mala'ika in ka ce kana jin yunwa ya ce me yunwa in ka ce kana jin kishirwa ya ce me kishirwa in ka ce zan yi aure ce me aure ni sunna ta ba aure sunna ta ba ci sunna ta ba sha kuma dole ka bi annabinka kuma baya ci baya sha baya aure kaga ba zai yi ba kenan ya zama annabin da zamu koyi da shi mala'ika ne dan ba za mu iya kwatantuwa da siffa irin ta mala'ika ba wanda yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun in ya fara tasbihi baya tsayawa ya za ka iya koyi da shi kai da za ka gaji ka je kai bayan gida kai tutu kai bawali kai turoso kai kaza shi ko baya ka hamma ka gaji kai kuka kai dariya ka haihu a haife ka shi kuma duk baya wannan saboda haka dole mutum shi yafi dacewa a turo amma mai daraja da haka Allah ya ɗauki wanda ya fi kowa daraja a cikin halittarsa ya aiko mana sallallahu alaihi wa alihi wasallam a iza mituna suna cewa yanzu idan muka mutu wa kunna turaban muka koma turbaya zalika raj'un ba'id a can Allah ya ce sun ce ai za mitina wa kunna turaban wa idaman a inna lamab'uthuna khalqan jadida yanzu idan muka mutu muka ribe muka zama turbaya da ƙasa muka zama ƙashi za a maido da mu sabuwar halitta sai Allah ya ba su ce qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna قل الذي فطركم أول مرة فسينجدون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا abin kusa yake za a tashi za a mutu kuma za a tashi su sun yadda za a mutu amma kokonton su akan tashi yake shi yasa Allah ya bamu misali guda biyar a cikin suratul baqara na mutuwa da tashi a duniya an mutu a duniya an tashi a duniya wanda kuma jama'a sun gani shaidu ne su waɗannan abin ya mutu kuma ya tashi don a nuna maka za a mutu za a tashi guri na farko ƙisar annabi musa da shi da mutanensa da ya tafi miƙaci da su suka ce hatta narallaha jaharatan lan nu'mina laka hatta narallaha jaharatan mu ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga Allah ƙuru da muzu kiri-kiri za mu ga Allah sannan mu yarda da kai fa aka zarkumu sa'iqatu wa antum tangurun sai tsawa ta kama ku kuna kallo sai Allah ce thumma ba'athnakum min ba'di mautikum thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkuruna Allah ya ce to sai na tashe ku bayan kun mutu kaga sun mutu kenan ko a duniya aka tashe su a duniyar suka ci gaba da rayuwa guri na biyu kissa saniya da aka kashe wani mutum aka rasa wanda ya kashe shi sai aka yi musu wahayi ku yanka saniya an ba mu doguwar kisa akan saniyar sai mu je karshen da yake cewa faqul nadribuhu bi ba'dha kazalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi haka Allah yake raya matacce mutumin nan ya mutu an ɗauki wani shashi na saniya an dace shi da sunan Allah ya miƙe tsaye kaiwa ya kashe ka ana ta rigima ice wani da wani ne kazalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi haka Allah yake wato raya matacce kuma ya nuna muku aya gashi a gaban ku kun ga samu guri nawa kenan guri uku guri nawa guri biyu guri na uku alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyahum wasu mutane ne ana annoba a garin su da ba hadisi ya zo in ana annoba kada ka fita in kana ciki kada ka kana waje kaka shiga in kana ciki kaka fita dalilin da yasa aka ce na waje kada ya shiga don kai ya dauka ne dalilin sa aka ce na ciki kada ya fita mai yiwa ya dauka in ya fita sai iya ta saboda haka su kuma sai suka fita daga garin suka yi hijira suka kaurace suna gudun mutuwa alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun dubunnai ne hazara al suna tsoron mutuwa tsoron mutuwa ya fito da ku fa qala lahum allah mutu to ku mutu anan sai kowa ya fadi ya mutu thumma hayahum sannan Allah ya raya su sai kuma kowa dauka sai koma gida ce ashe ma mutuwa ba ba gudu bace kawai dai abinda ake so a mutu a hanya mai kyau amma mutuwa ba fasawa ba abinda za ka yi a fasa ma mutuwa sai kissa annabi Ibrahim lokacin da Allah ta'ala ke ta awalan tu'min qala bala walakin li yatma inna qalbi qala fa khudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabal minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tinaka sa'aya aka ce dauki tsuntsaye guda hudu ya dandaka su ya cire kawunan su ya kirba su yadda ake kirba fura yayi yayi curi guda hudu ya tsaya ya ga ikon Allah sai ga nama ya fito daga can tsoka ta fito daga can kashi ya fito daga can fargo ya fito daga can hanji ya fito daga can wancan ya haɗu da wancan wancan ya haɗu suka koma yadda suke kowa kuma aka dasa makansa ya ci gaba da rayuwa dama ya ce rabbi arini kaifa tuhul mauta Allah ina so ka nuna min akan ido na in ga abu ya mutu in ga abu ya tashi Allah ya ce awalam tumin Ibrahim baka yadda ba qala bala yace na yadda walakin li yaqma inna qalbi so da ke zuciya ta ta nutsu na gani na ji na gani wancan na yadda ne yanzu kuma na so in gani dan ƙara imani akan wato yaddatawa sannan na biyar aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'athahu fa amatahu Allah mi'ata amin Allah ya kashe shi shekara ɗari yana gawa sun ma'ahya sannan Allah ya rashi ƙala kan labist shekara ta nawa nan ƙala labist yawman aw ba'da yau ƙala bal labist kam yata amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila idami kayfa nunshuzuha thumma nakasuha lahma فلما تبين لا قال أعلم أن الله على كل شيء قدير kun ga nan mutum ya fito ya zo tare da wata alƙarya ta rugurguje ita yaya Allah zai raya wannan bayan ta mutu sai Allah ce to kai ma mutu kai ma mutu ya mutu shekara ɗari sai Allah ya tashe shi ice shekara ka nawa kwanan ka nawa nan nawa ka zauna yace yana jin ko da yayi awa 14 awa 12 ko awa 24 ta shekara ka ɗari amma a duk tsawon shekara ɗari nan kalli abincinka ka ga bai gurɓace ba abincinsa yana nan garau amma kalli jakinka jakin ya gaji da jira har ya mutu shi aka tashi jakin bayan shi kansa aya ne to jakin nasa ma ya ga ƙura na tashi kashi ya haɗu tsoka ta haɗu bargo ya haɗu nama ya haɗu ya ga jakin nan ya haɗu ya yi haniniya ya ɗauka hansa ya ɗora ya tafi gida ita lalle na san Allah mai iko da akan komai da kun ga wannan da a duniya ne Allah ya kashe raya don ya nuna mana cewa ma in mun mutum gaba ɗaya alkiyama ta tashi duk mun ƙare za a tashe mu gaba ki ɗaya shine Allah subhanahu wataala ke cewa kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin kamar da muka farar da farkon halitta haka za mu maido da shi Allah ya ce alkawari ne akan mu masu aikata haka ne sannan ce thumma innakum ba'da zalika lamayitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'athuna Allah ya ce sannan bayan haka ko masu mutuwa ne ko bayan haka za a tashe ku inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum Allah ya ce gare ni za su dawo kuma ni ne zan musu bin- binciken kwakwaf in tona bincika Allah ya ce za'amal lazina kafaru an lan yub'athu kafirai suna daukawa ba za a tashi ba qul bala wa rabbi la tub'athunna yace wa na rantse da Allah za a tashe ku afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un ha akwai wanda ya dauki kashi yake cewa man yuhyil idama wa hiya ramim wa zai raya wannan kashin bayan ta riddige qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim kowace halitta Allah ya san ina take ina ta tafi ya zai a dawo da ita saboda haka wannan ba mamaki bane zalika raja'un ba'id suka ce wannan komowa ce mai nisa wato ba zai taɓa yiwuwa a ce bayan an mutu an tashi ba in ji kafirai Allah ya ce a'a za a mutu za a dashi za kuma a yi hisabi batun ba'idun wato ba zai ba ba ba ba'idun bane innahum yarawnahu qariba innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba Allah ya ce suna ganin abin da nisa Allah ya ce muku muna ganin sa kusa qad alimna ma tanqusul ardu minhum Allah ya ce tabbas wasu malamai suna ga wannan shine jawabul qasam din amma an cire lamul qasmi ko lamul jawabi daga jikin qad din aka ce qad alimna qad harfu tahqiqin harafin tabbas da dahir da lalle alimna فعل وفاعل ما اسم موصول مبني على السكون في محل اسم مفعول به من سن دكان ما دينن موصول ne amma ya hada duk wani abu da ke jikin mutum bala qadirina ala an nusawwiya banana hatta zanen dan yatsanka wanda kake buga wanda kake wato sa hannu da shi sai an mai da shi yadda zanen yake ko malamai sun ce dalilin da yasa kenan ake cewa kowa ya daga dan yatsansa saboda zanen babban dan yatsan ka din nan ba wani mai kalarsa a duk fadin duniya dan da akwai wani mai kalarsa ba za a ce ka sa hannu da shi ba in ka sa hannu da shi to ko ba duk duniya ba wani mai irin wannan tambarin dan yatsan sai kai ko ina ka shiga a duniya za a iya gano ka da wannan dan yatsan da ka dangwala to wannan ma Allah ya ce sai ya maido da shi yadda zanen yake ba wai kai kanka ba haka ci hanci na burbuɗe haka za tashe ka yadda kake bakin ka dogon ka gajeren ka waye haka za ka tashi shi sa Allah ya amfani da ma kuma ya amfani da qad kuma ya amfani da ilmu qad harfin tabbas alimna Allah ya dangana abin ga ilimin sa alim fi ilm ma'ruf bani ala sukun salihu bina adallatu ala fa'il na da mirin muttasil mabani ala sukun fi mahalli raf'in fa'il ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ما دنن تا hada zaka iya fassara ta da abu sama da miliyan guda ma ya idan ka yake ya hancin ka yake ya kunnen ka yake kowace suma a wani rami take ba za a sa wata suma a wani rami ba yayin yatsun ka suke ya tafin hannun ka yake ya tsawon ka yake ba za a tashe ka a ƙara maka kwata na tsawo ko a rage maka ba yadda kake din naka za su ranta ka sai da in ni'ima za ka sha a mai da kai kato don ka sha sosai in azaba za ka sha a mai da kai kato don ka sha sosai in an baka ka sai ka fada wani kofin aljanna wani kofin ma ya fi ka tsoro kuma an ce kai za ka sha sai ka fada kuma ka tafi dumfin da cikin kofin shi yasa za a yi ka kato yadda za ka more aljanna ma a yi kato yadda za a more shi shi kuma ما تنقص تنقص فعل مضارع مرفوع بالضمه على الارض فاعل والجمله لا محل له من الاعراب صله الموصول abinda ƙasa ta tauye daga jikinka ta ci namanka ko ta ci tsokarka ko ta ci ɓargonka ko ta ɗan yakushe ka kaɗan to an san ƙasa ta ci kaza sai ta fito da wannan abin da ta ci wa indana kitabun hafiz Allah ce littafi mai kiyaye komai yana gurinmu an rubuta an tsara an ajiye an tabbatar saboda haka ba wani wanda zai bace wa Allah ko yake cewa a iza dalalna fil ardi amma cewa in muka bi kasa muka muka ribe aina la fi khalqin jadid kuma za mu dawo sababbi bal kazzabu bil haqqi abin da yafi wannan muni ma wannan shine al adrabul intiqali ila ma huwa ashna bal ba ma bari ma waccan maganar bal kazzabu bil haqqi sun ma ƙaryata da gaskiya annabi gaskiya ne ƙur'ani gaskiya ne musulunci gaskiya ne Allah gaskiya ne to duk sun karyata hudun shine bil haqqi din Allah ya ce zalika bi anna Allah huwa al haqq kun ga Allah gaskiya ne wa shahidu anna rasula haqq annabi gaskiya ne qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa al haqq min rabbika fala takunanna min al mumtarin to shine Allah ta'ala ce bal kadzabu sun karyata bil haqq da gaskiya lamma ja'ahum lokacin da wato wannan gaskiya din ta zo musu fa hum fi amrin marij suna cikin al'amari mai rikitarwa suna cikin rudu yau su ce annabi mai sihiri ne gobe su ce boka ne gata su ce kaza ne sun ki tsayawa akan abu guda wanda ke nuna rashin gaskiyarsu mutum ma suka yi suka ce to ga lokacin hajji ya taho baki za su zo muna cewa annabin nan sharri mun ce kazzab mun ce sahir mun ce a'anahu alaihi qaumun akharuna mun ce iktitaba fa hiya tumla alaihi bukratan wa asira mun ce majnun mun ce kaza to sauran mutane fa suna da hankali duk waɗannan ba za su haɗa akan abu ɗaya ba za su ɗauka mu makaryata ne to a haɗa ai mutum mu yanke abu guda da za mu faɗa a kansa shine aka zo mutum wanda ya ce mu ce mahaukaci ne ce a na san hauka da kashe-kashensa da ganin annabi bai kawa da mahaukaci ba ku janye wannan to mu ce mu ce boka ne wace a na san bokanci da dabarunsa in mun faɗi haka za a gane da haka mu janye wannan wani ce to mu ce kaza ne mu ce kaza ne aka ce a ce mai sihiri ne ce na san sihiri shi ma da kashe kashen sa duk ya rushe maganganun su alwalidi bin mugira suka ce to yanzu ya za duk abin da za mu faɗa ka ce duk ba haka bane to wani ƙari wani wace ƙarya wani sharri za mu haɗu wa annabi sai ce ku ɗau sihirin don sihiri shi yake raba ɗa da uba mata da miji dangi da yan uwa shi ma wa'azinsa yana raba wani da wani wani da wani kaga zai dan fi kama da wannan sai mu haɗu akan wannan mu ɓata shi da sunan shi mai sihiri ne shi da Allah innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar fa qala in hadha illa sihrun yu'sar in hadha illa qawlul bashar Allah ya ce sa uslihi saqar وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر shi ma sai an sa shi a wuta tunda ya bada shawara a wa annabi sharri a ce qur'ani sihiri ne a ce annabi da sihiri ne to suka tattare bakin kofar shiga maka duk wanda ya zo sai a ce ina za ka kasuwanci ka zo ko aikin haji ko sana'a ko zumunta ko ganin dan uwanka eh ga abin da ya kana to kai hankali akwai wani yaro a garin nan da ka ji shi sai ka karkace da ka ji shi sai ka bauɗe da ka ji shi sai ka waskace sai ka bi shi mu ma nan da ka gani da a cikin haka muke da ka muna tsorata ka wani ya ce a to bari koma wani ya ce to ya zan yi a ce a'a dai kakka je inda yake ana cikin haka har Ufailu bin Amr ad-Dausi yazo shine shugaban kabilar Dausu idan zai shiga garin wato Makka aka zo aka duk aka ce kai mutum ne na farko dai mai hankali sannan ga ka dattijo sannan ga ka shugaban kabila sannan ga ka mai tunani mai zurfin hankali to muna je maka tsoro irin abin da ya faru a gare ku kai ya faru gare ka da ya faru gare ku wani ya zo da wa'azi ya raba kanmu ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to ya zan yi suka ce ka dai ta ka tsantsan ice karshe saboda yadda suka dinga bata masa annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya nemi auduga ya toshe kunnensa guda biyu dan kan ma ya jima abin da annabi zai ce ice na shiga maka da toshashen kunne na je na yi dawafi na yi dawafi na yi dawafi na yi sa'i sai hango annabi sallallahu alaihi wasallam a tsaye jama'a sun taru yana musu wa'azi yana ta gaya musu Allah ya ce Allah ya ce a bar kaza Allah ya ce a yi kaza daga nesa yana hangowa ce to waɗancan wai duk su ma sun yadda na ga wani ya tsaya sai ga wani ya tafi wani ya zauna wani ya tafi wani ya tsaya wani ya tafi sai a zuciyarsa yake cewa sakilar ka ummuka wai kai wani irin mutum ne ka ka zare wannan audigar ka je ka ji abin da yake faɗa in gaskiya ne ka karɓan ba gaskiya ba su ɗin ba sun ji ba suka ƙi karɓa so da aka yi zara auduga ya je ya zauna iji ana ta wa'azi Allah ya ce a yi gaskiya a yi amana a ji tausayi a yi rahama a kyautata wa iyaye a kyautata wa iyali a daina binne 'ya'ya mata da rai a daina zage-zage a daina cin bushe a daina shirka a daina bauta lata da uzza da manata da hubal duk kuna kan banza ne a yanyan a zuzzubar da su a'a ije wa gangano na hankali iji maganganu masu hujja da dalili sai kalmar shahada ya musulunta ita an zuwa masa asara ita ta rasulullahi kaji kaji yadda muka yi da qurayshawa sai da na toshe kunna ya karshe dai na bude ashe musulunci zan ji ita to ina so yadda na karbi musuluncin nan ni ma kai min izini in tafi garin manjan kama wa'azi annabi ya masa wa izini ya tafi gida yana zuwa matarsa ta tare shi barka da zuwa yace da ni da ke mun bata kace me ya faru yace na musulunta in kina so mu shirya ke wace musulunta kace na musulunta baban sai taso baba ta taso barka da zuwa yace a mun bata me ya faru yace na musulunta mu ma mu musulunta mu ma mu musulunta shikenan ƴaƴansa ma haka sauran kabilun kuma suka kiyarda sai dawo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace kabilun sun kiyarda da sakon da naje da shi sai annabi ya daga hannu yace lokacin da ya ga annabi ya daga hannu ya dauka zai musu addu'a ne Allah ya tsine musu sai ya ce Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan ashe anan za mu samu Abu Hurairata tun ana Abu Hurairata ya musulunta da haka masu cewa Abu Hurairata shekararsa uku a musulunci ƙarya suke ba su fahimci ma abin da musulunci yake nufi ba zu haɗuwarsa da annabi ne shekara uku amma musuluntarsa tun annabi sallallahu alaihi wasallam farkon musulunci kabilan dausu da suka musulunta gaba daya abu hurairah cikin sa lokacin ya musulunta sai dai hijira ne bai yi ba ya zo ya zauna da annabi sai shekara uku sauran shekara uku annabi sallallahu alaihi wasallam koma ga Allah ya zo zauna tare da shi saboda haka ya je yace to annabi sallallahu alaihi wasallam a nuna min wata aya mana da zan je musu da ita sai wani haske ya fito masa a goshi sai ce a kada su dauka wani laifi nayi kuma ko gunkin zulkufai ne wani gunki suke bauta shi zulkufai ne yace kada in je su ce ko saboda na bar gunki wannan alama ta fito min sai aka da masa da alama jikin bulalarsa da yake kore dakuminsa shikenan yaje nuna musu wannan ayar mutanen garin gaba ɗaya suka musulunta suka yi hijira bayan annabi sallallahu alaihi wasallam koma madina suka suka riske shi a madina sai aka kun ga wannan shi yasa Allah ya ce fahum fi amrin mariji maraji an an ce maraji cakudaddan abu wanda aka lailaye aka cure ƙarya da gaskiya yau a ce kaza gobe a ce kaza kamar da Allah ya ce marajal bahrain to shine ma'anan wato wato amrun marij al'amari wato mai rudu wato wanda yake ba ba gaskiya ba na'am أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su dalili na hankali akwai addalilu shar'i akwai addalilu akali akwai addalilu al'adi to wannan dalili ne na hankali da kuma na al'ada in baka yadda za a tashi alkiyama ba ga wani abu da ke faruwa yau da gobe wanda kake gani shi kadai ya isa ya nuna maka cewa za a tashi bayan an mutu Allah ta'ala ce afalam yanzuru ila sama'i shin ba su duba ba zuwa ga sama faukahum tana burbushin su kaifa banainaha yaya muka gina sama banainaha duk wani irin wato fi'ilin wa fa'ilin wa fa'ulin biki a lokaci guda yaya muka gina sama bi gairi amadin tarawnaha ba ta da wani ginshikai da suke dauke da ita ba ta da kafafuwa ba ta da ginshiki ba ta da amudi ba ta da fila ya Allah ya ta haka wa zayyanaha inna zayyana sama a duniya bi zinatin alkawakib Allah ya kawace ta da haske na taurari wa ma laha min furuj Allah ya ce ba ta da tsaga bata barke ba bata tsage ba bata huje ba bata kece ba duk wani gini in bai ginu akan foundation mai kwari ba wa hal yasbutul bunyanu illa alal ussi sai an yi foundation mai kwari ake dora gini Allah ya ce ku duba rawa ginin gini na bai tsage ba gini na bai huje ba gini na bai karkace ba gini na bai barke ba gini na bai fara raka raka zai faɗo kan mutane ba wannan ya isa ya nuna mana kudura Allah da ikonsa wa ma laha min furuj al farj yana nufin tsaga saboda haka ba ta da babu tsaga babu hujewa babu barkewa a cikin ginin Allah subhanahu wa ta'ala wannan kadai ya isa a yana nufin min subu'in wa shuquqin babu wato tsatsagewa da kikkecewa a cikin ginin Allah wal arda kuma Allah ya ce shin ba su duba zuwa ga ƙasa ba madadanaha ita ko mun shimfiɗa ta gata nan iya abin da idan ka yake gani a idan ka kana ga shimfiɗa take gata nan ma kekiya faɗaɗaɗɗiya yalwatacciya isasshiya in kaga ka matse kai ka matsa kanka da ka matsa nan daji daji sai ka ga dajin Allah kilomita hamsin gabar da kudu da arewa babu gida babu kowa duk dajin Allah ne shi sa wani ya ce mun yawa sai in ta mamakin yawan da muka yi yanzu ka duba yanzu daga daga nan ka tafi Kano dajin da zaka gani ya ninka sau ɗari garuruwan da zaka tarar kowa kowa ba komai a ciki ya ce mun yawa muka yawa ina mu ne fa na goma a duniya Najeriya ita ce ta kasashe goma ne suke da mutum sama da miliyan ɗari mu ma muna cikin su a cikin kasashen nan su Brazil ma sun fi mai yawan mutane to a cikin wannan kasashen menene muke da shi in arziki ne China da India su ne masu 1 biliyan a duk faɗin duniya ba ƙasar da take mutanenta sun haura biliyan sai China sai India kama suna da arziki duk yawan na mutanen China suna da arzikin da suke iya yin abin da mu sai mun siya duk yawan na mutanen India yau mutum bai da lafiya wai ɗan Najeriya ne za a ɗauka a kai India ya nema masa magani India ka duba kwakwalwa irin ta ɗan Najeriya da karatu da ilimi irin na ɗan Najeriya wanda babu wani fanni a duniya da ɗan Najeriya bai kai shi ba an kawo wanda yake profesan lissafi na biyu a duniya ɗan Najeriya ne ɗan ma Kano ne masana suna nan jingim wa amma wa ɗauki mutum a Indiya da shi duk likitocin nan namu wasu an kai mutum Indiya wa ne masa magani ko a yi misira da shi misira nan ba wai sun fi mu karatun da wani wa ɗauki mutum a kai shi can ba za a iya yin asibiti duk biliyoyin kuɗinmu wa ba za a iya yin asibitin da zai kula da ɗan Najeriya ba sai an kai shi wata ƙasa abin kunya ne ma wannan abin takaice ne ko a ce mutum wai mutum ya tafi Malaysia karatu me zai a Malaysia a nan Najeriya wani karatu ne ba za a baka ba amma an ƙi a gyara ka makarantun an ƙi a kula da malaman professors ɗin namu sai gudu suke likitocin namu sai gudu suke injiniyoyin namu injiniyoyin namu sai gudu suke yi amma an ka gyara Najeriya ka samar da tsaro a Najeriya ka samar da wato wuta a Najeriya ka samar da kayan aiki aka daina sata a Najeriya aka tsaya aka gina kasar wallahi ina tabbatar muku daga America ma sai an zo nan gurin an dauki likita akwai wanda yake ga muku yace daga nan aka dauke shi aka kai shi America wai nan an rasa likita aka kai shi America can ne ake da likita kun san waye duba shi dan Najeriya a can amerika ma dan najeriya suke ji da shi sai dai tarar da baki irinsa kuma ya masa yaran sai ya amsa ita kai ne alai ce kwarai kwa akwai wanda aka kai shi saudiya aka kai shi saudiya bai da lafiya saudi german wanda ya duba shi ma dan najeriya ne shi ne babban likitan akwai wani babban likitan kwakwalwa a nan najeriya wani ya taɓa samun problem aka kai shi ingila shi ma da je sai tarar wannan ɗan ɗan najeriya shi ne ya je can ya duba shi daga nan najeriya yake zuwa ya bada wasu lokuta ya je ya duba marasa lafiya ya dawo ƙasarsa me ba mu da shi kawai mu matsalar mu sata da rashin gaskiya da rashin amana wallahi kuwa amma ba abin da Allah bai bamu ba ya ba mutane masu albarka ya ba mu ilimi ya ba mu ƙasa mai albarka komai aka shuka yana fitowa ya ba mu tsabar kuɗi makudan kuɗi da ma'adinan ƙasa iri-iri muna da su bai ba mu da shi a najeriya kawai gaskiya da amana da tausayi da rahama da haɗin kai shi muka rasa shi yasa kuma ga arzikin mun kasa cin moriyarsa amma ba abin da ba mu da shi to shi yasa kun ga wannan ƙasa ɗin da Allah ya shimfiɗa ba abin da bai kunsa a cikinta na alheri ba sai dai idan mutane ba su iya cin moriya abin ba shine abin da Bahaushe yake cewa ga wani abu na akan matar sarki to shi ne yan Najeriya ga wani abu nan a Najeriya da da ido da mun gani malam ƙasa mai daɗi ga arziki ga ruwan sama ana ta kwararawa duk in ka tafi daga nan ba za ka ga sahara ba kilomita ɗari biyar ɗari bakwai dubu ɗaya duk kasar noma ce amma an rasa masu noma ta ma'adinai na nan jingim a cikin ƙasa an rasa masu tonowa kuɗi na nan jingim a ƙasa an rasa masu amana da za su kashe su a hanyar Allah hanyar da zai taimaki ƙasa ya gina ƙasa ai asibitoci maka maka a samar da wuta a samar da jama'a su ta zuwa suna cin arziki amma kashi ja ya ɗauko ja ya ɗauke to shine ma'anan wannan cewa Allah ya shimfiɗa wannan ƙasa ya mata albarka wa alƙaina fiha rawasiya kuma wani abu mai daɗi Allah ya kafe ta da duwatsu wa alƙaina fiha rawasiya wal jibalin rawasi duwatsun da za su kafe ta da li'antami da biku kada ta dinga karkaɗa ku tana tambal tambal da ku Allah ya kafe ta da duwatsu ita ƙasar kun ga wani ƙarin arziki ko kuma wani ƙarin abu hajjafan ana girgizar ƙasa amma Najeriya kaga muna da ruwa amma baya ambaliya muna da ƙasa ba ta girgiza muna da dutse baya aman balkano muna da sahara ɗan kaɗan bata cinye mu ba duk irin bala'o'in nan da ake na su guguwa na su waye da ba yi mu abin mu guwar ɗaya matsalar mu shine leadership a nan ne guguwar mu take a nan girgizar ƙasar mu take a nan balkano ɗin mu yake a nan sahara mu take a nan igiyar ruwan mu take a nan guguwar iskan mu take duk ana ake ake mana guguwa in Allah ya bamu shugabanci na gari yasa muke addu'a tsina ma mun daina ta muke Allah ka bamu shugaba na gari mai amana mai tausayi mai adalci mai gaskiya mai alheri in kana ta tsinewa sai abin ya ƙara lalacewa yasa wani yace lokacin da kuka ta tsinewa hukumar nefa dan ɗauke wuta ce Allah ya tsinewa nefa Allah ya tsine to kun gani tsinuwar ta bi ta shi yasa an zo abin nan filin arfa wasu yan Najeriya ci ake da Najeriya ne da yanzu ba wuta da Najeriya ne da na ɗauke wuta da kai da Allah nan filin fan kai addu'a amsa ake da Allah mu ce Allah ya gyara Najeriya da Allah mu yi addu'a lace mai kwan mutum ɗine ya ƙara nan mai addu'a albarka Allah ya wa Najeriya albarka Allah ya canza halayen musu zama masu kyau duka kowa ka taɓa shi mutumin banza ne sai wanda Allah ya kare to mu tsaya ga addu'a Allah ya gyara halayen mu ya gyara ƙasar mu ya sa mu ci amfanin arzikin ƙasar mu to shine Allah ya ce wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij sannan muka fitar a cikin wannan ƙasa min kulli zawjin daga dukkan dangogi na itatuwa da tsirrai bahijin mai ƙayatarwa mai ɗaukan hankali ga na kwalliya irin fulawan da ake sawa a gida ana ba su ruwa ga kuma na ci ga na gutsira ga na dabbobi su ci ga na mutane su ci ga kuma na a shuka a kwalliya a gida ko a kwalliya a kan titi kaga abu kore shar ko ja shar ko shudi shar ko yalo shar yana baka sha'awa ana kallo ana zuba masa ruwa tafsiratan Allah ya ce wannan izanantarwa ne lurantarwa ne ganantar da ku ne ku gane ni'imar Allah wa zikira da kuma faɗakarwa da jan hankali li kulli abdin ga dukkan bawa munib mai komawa ga Allah mata wannan zai sa mutum ya koma ga Allah min anaba yunibu munib munibina ilaihi masu komawa ga Allah wato masu sanin Allah ya musu wato an ce koma ga Allah abu uku ne idan an baka ka gode idan an hana ka ka yi haƙuri idan ka yi laifi ka nemi gafara shikenan wanda ya haɗa uku nan shine koma ga Allah wa nazzalna minas sama'i ma'an Allah ce ƙari akan hukuma na sassaukar muku da ruwa ba cewa anzalna ba wa nazzalna yana nufin shay'an fa shay'an ruwa ana yin sa kadan kadan ya fa albarka a ya dauke kasa ta dan sha iska a kuma yi ta sha iska irin wannan ruwan shine mai albarka wa nazzalna minas sama'i ma'an Allah ya ce muka sassaukar da ruwa daga sama mubarakan mai albarka akwai ruwa mai albarka akwai ruwa mara albarka ruwan da zai rushe gidaje ya tafi da mutane da ɗauke kara wannan shine mara albarka amma ruwan da zai shiga ƙasa a noma a shuka a girbi a samu abinci a ci a gode wa Allah wannan shine mai albarka fa ambatana bihi muka fitar da sakamakon zubowa wannan ruwa jannatin gonaki ga sunan masu ƙayatarwa da kayan itace iri-iri kowace ƙasa da dangin 'ya'yan itacenta wani kowane ɗayan itacen ana samun sa ko ina a duniya wani kuma sai a wasu yankuna da wasu ƙasashe da wasu garuruwa wa habbal hasib da kuma ƙwaya wacce ake girbe ta irin su dawa irin su masara irin su shinkafa irin su acca irin su aburo waɗanda za su fito a girbe su waɗannan su ma Allah ya ce ya fitar da su wan nakhla kuma Allah ce na fitar da dabiniya ga ta nan zangaleriya ba su katin dogaye na fitar da dabinai dogaye laha qal'un Allah ce tana da huda nabid wanda yake mai hauhawar juna daga wannan kala ya koma wannan kala ya fito busuru ya koma dal'u ya koma radabat ya koma tabru haka za a gan shi hawa hawa hawa hawa har ya koma lokacin da zai isa a ci rizkan wannan duk arziki ne fa lil ibadi ga bayina da wanda za ku girbe da wanda za ku tsinka ku ci da wanda za ku girbe ku- ku shanya ya bushe ku- ku- ku- ku cashe ku je ku daka ku sirfe ku daka ku ku niƙa ku yi talge ku tuƙa ku yi kaza duk waɗannan ni'imomi ne na Allah rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maitan Allah ce ko muka raya matattun ƙasashe da wannan ruwa idan an tanka ruwan sama sai kaga gari da ya bushe amma sai kaga ya dawo kore shar kore fatau ka shiga cikin bayan garin na yanzu cikin gonaki ka gani ka bi hanya a mota yanzu ka ga gwanin ban sha'awa gari ya zama kore shar ka duba kuma da rani yadda garin yake ya bushe bushe duk sun kakkare sun bushe amma yanzu ga gari ya koma sh- gwa- shar wannan ba rayuwa bace rayuwa ce to kazalikal khuruj yadda gari da ya mutu yanzu ya koma kore shar'an raya shi to haka nan za ku fito daga kabari in kun mutu to nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada mai yawa inda muka kuskure Allah ya yafe mana ayoyin da suka yi faɗa maka- suka yi faɗa suka yi kira zuwa ga wani abin ki- kirki Allah ya sa mu aikata wanda suka yi hani ga wani abu Allah ya ba mu ikon hannuwa Allah ya albarkace mu da alkur'ani ya ba mu ikon aiki da shi ya fahimtar da mu shi ya sa mu gama da duniya lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam sai tambayoyi. Mai Wannan tambaya yana cewa Allah ya ƙara maka daraja amin. Ya ce malam ka ba mu shawara kan me ya kamata mu yi. Alkur'ane ne suna ajiye a masallacinmu ba mu sani ba har gara suka cinye wato bangare mafi yawa na alkur'anan yadda ba za mu iya amfani da su wajen karantawa ba a yanzu. To konawa za mu yi ne ko ko birnewa kuma a ina ya kamata mu yi haka.
to akwai sabanin malamai dangane ga alkur'ani wanda ya kone shashinsa ko shashinsa gara ta cinye ko abin da ya kama da haka ne ya kamata a yi da shi akwai maganganu guda uku wasu na ga a kai shi gidan tarihi a ajiye wasu na ga a kona shi a saka a cikin guri mai tsafta a binne wasu na ga a tafi can daji a rami a binne su so ɗayan ukun nan shi ake yi da alkur'ani da ya samu irin wannan abubuwan guda uku lokacin sayyidina usman akwai lokacin da aka kokone wasu akwai lokacin da aka binne wasu akwai kuma waɗanda aka ajiye su a gidan tarihi har yau suna na ajiye
malam mai wannan tambaya yana cewa ko- ko ya halarci ya sa wa ɗansa suna muhammad sai kuma ya rika kiransa da manzo
ayo manzo kuma ayoyi lakabi ne wannan ai da manzo da annabi ba a kiran mutum da shi duk da kalmar manzo in baka ce Allah a jiki ba yana nufin dan aike kawai da larabci ko da Hausa amma kada wani ya je kuma ya ce manzon Allah wata ran ka sa mutum manzo kuma wani ya ƙara Allah a gaba kaga barna ta faru haka ka bar shi da sunansa yadda ake kiransa ko a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai masu suna Muhammadu da yawa akwai Muhammad bin Abi Bakar akwai Muhammad bin Maslamata so akwai waɗanda an sa musu suna irin na annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ana kiransu da wannan sunan saboda haka kada ka ce masa wannan don kada shubaha ta faru
malam mai wannan tambaya yana cewa su suna aikin sana'a ne na hannu kuma dukansu suna da yaran wajen aiki din to idan sun hango wanda ya kawo gyara yaran sai su ruga don taro wanda ya kawo aiki din wanda yaransa suka riga samu wancan to shine ya samu aikin ko haka ya halatta to a ba- a wannan ya halatta ai haka kare kenan amma abin da ya kamata su yi tsari su samar da abin da ake kira wato sharika sharikatu inan ko sharikatu wuju su haɗe abin mana gaba ɗaya zama kamfani ɗaya ko ta ina mutum ya fito kawai in ya kawo gara za a raba kuɗin kowa ma ya za a haɗa a raba zai fi musu sauƙi sana'a ta ɗaiɗaiku fa ana ga kamar ta fi riba amma kuma ta fi asara so da haka maimakon tun da gurin ku daya ku haɗe abin ya zama kamfani guda ɗaya diyaran su zama naku ku dinga kawo kayan kuna haɗa in ba zai yi ba kuma sai a bari kowa ya karɓi rabansa eh amma dai ba laifi bane mutu ya zo gyara kowa ya je ya tare shi ah, ya karɓa wannan ba laifi bane amma dai zai fi kyau zai fi kyau a ce kun haɗe abin ya zama kamfani na tarayya wanda za ku dinga karɓar gyaran kuna yi tare
sai mai wannan tambaya yana cewa malam shi dan kasuwa ne idan aka zo neman kaya a shagonsa ba shi da shi to sai ya je wani shago da suke da shi ya karbo ya ɗora wani abu a kai ya sayar sai mai wancan da kudin su shi kuma ya rike abin da yake akan ko haka ya halatta wannan shi ake kira bai umalaysa indaka ala an yakuna indaka halan mai risala ya kashi ya ce bai halatta ba ba ka da abu kuma kai ciniki sai an gama ciniki ka tafi neman sa in ka samu kuma ka zo ka siyawa da mutum sannan kaza ba haka ake ba in ba ka da kaya kawai ka ce ba ka da shi ga dan uwana makoci na yana da shi barin karɓo maka amma ka tafi akan naka ne kuma ka je ka lokacin da ka karɓo ka zo ka siyar kuma ka ɗora naka wannan kure ne sai in ba hanya uku kawai za ka yi wanda zai zame maka halar hanya ta farko ka ce masa je ka kantin wane ka siya ko ko barin ɗauko maka a kantin wane ka siya a kai masa kuɗin hanya ta biyu ka je ka karɓo bashi in ka karɓi kayan bashi to ko wannan ya siya ko bai siya ba za ka da shi ba kuma ko faɗuwa kai ba za ka da shi ba tunda sun ce albulmu ma albulmi asara tana haɗe da riba riba tana haɗe da asara in kuka lura a can bai ba shi da asara kayan wani ya karɓo in an ci an cin ba ci bai mayar shi bai da asara saboda ba kayansa ba ne to kuma an ce asara tana tare da riba riba tana tare da asara duk abin da zaka iya asararsa to kana iya cin ribarsa saboda haka hanya kenan ta biyu hanya ta uku karɓi dillanci in ba ka da kaya ka karɓi dillanci ka je kantuna su babbaka kayayyaki a matsayin kai dillali ne su baka farashi in ka siyar shikenan ka kawo musu kuɗin da suka baka su baka abin da suka yi maka alkawari in baka siyar bayan ma ka kawo musu kayan su to wannan shi yafi sauki da ka ce mutum tsaya in je in dauko wani mata ake za su to ya dauko ba wani su to kuma sai ya kewa yara sai ya je siyo a wani guri sai ya zo ya dora in kai musu magana ka ce sai ya ce wa tsoron da yake ji kai ya hada shi da waccan rumfar ya daina zuwa rumfarsa shi yasa wai kare wannan dabarar to dai ga abin da ya kamata a yi
malam sai tambaya ta ƙarshe yana cewa mahaifinsu ne ya rasu sai aka raba gado to sai ya lura rabon da aka ba wa su mazan ya fi kashi uku rabon da mata suka samu ya ce to ya zai yi da wannan dukiyar da aka ba shi ya ninka nasu kenan sau uku sau uku mai kwan sau biyu a sai a yi gyara a inda aka inda dama Allah ta li zakari misul hadzal unsayni ba li zakari misul ad'af salasati ad'af unsayni ba da haka sai a gyara kai din Allah ya maka albarka da ka gano an yi kuskure kuma ya kamata a gyara mutukar za a baka kashi uku a ba mace kaso ɗaya ka zama kenan ka ɗau ɗaya bisa uku wato ka wuce ta yadda ya kamata saboda haka abin da ya kamata a gyara wannan kamar wato an raba hudu ne kamar hudu aka raba ta ɗau ɗaya ka ɗau uku ka ga ba a daidai ba kenan ita ɗaya bisa hudu ta ɗauka kenan kai kuma ka ɗauki uku bisa hudu to ka ga ba daidai ba ne kuma abin da aka ce in kai da kanwa ka ne a raba uku ka ɗau biyu ta ɗau ɗaya
Allah ya saka da alheri sai addu'o'i to akwai addu'o'i da kuma masu neman addu'a akwai atamfofi guda bakwai da kuɗi dubu biyar daga rundunar sojojin Najeriya da ke barikin sojojin Najeriya da ke Gombe a sa a sa a asusun marayu kuma ya musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu na alheri to sojoji a sojoji muna muku addu'a kamar da kuka nema Allah subhanahu wataala da mu da ku ya mu gama da duniya lafiya akwai dubu goma sha biyu daga wani bawan Allah yana fama da ok dubu ɗaya ɗari biyu ne ka ɗan ɗigo wani abu a nan to dubu ɗaya ne da ɗari biyu daga wani bawan Allah yana fama da matsalar ciwon barci a yi masa addu'a Allah ya yi masa atamfofi guda goma shadda yadi ashirin da biyar da alƙur'ani guda goma daga alhaji sadiq his excellency Allah biya masa bukatunsa sai ko masu neman addu'a marasa lafiya a gida da asibitoci masu neman cin jarabawa da ire-irensu da masu bukatu iri-iri duka Allah kowa ya biya masa bukatar ta alheri kowa Allah ya raba shi da abin da yake damunsa Allah subhanahu wata'ala ya mana albarka ya ƴaƴan mu albarka ya matan mu albarka ya dukiyar mu albarka ya kasuwancin mu da noman mu albarka Allah ya kasan mu albarka Allah ya raba mu da gurbacewa da lalacewa da tabarbarewa Allah ya mana albarka ya getta halayen mu da ɗabi'o'in mu ya sa mu ci moriyar ƙasar mu zauna lafiya a ƙasar mu mu samu alkhairi mai ɗorewa mai tabbata اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم هدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك